للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba sha takwas ga watan rabi'in al'awwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba ta tv da ya wuce baya a cikin wannan littafi mai albarka alwaji fi zikir sunna wal kitabil aziz mun tsaya a darasi na tamanin da hudu inda za mu tashi darasi na tamanin da biyar a shafi na ɗari uku da sittin da uku a tawanusa wanda za mu tashi muna cikin wato haƙoƙin miji a kan matarsa mun biya haƙoƙi kusan guda goma mun fara biya ta sha ɗaya ma muka tsaya a kanta wadda za mu yi dora da kanta kamar yadda muka yi alkawari cewa za mu baro kanta sha ɗaya wace ta goma muka biya muka ce za mu tashi ta sha ɗaya ita za mu tashi da za mu tashi haƙƙi na goma sha ɗaya yace haƙƙi na sha ɗaya wa min haƙƙin zauji ala zaujati yana daga haƙƙin miji akan matarsa an tuhsina mu'amalata walidayhi ta kyautata mu'amala da iyayensa idan mace tana so ta zauna lafiya to ba iya miji kawai za ta girmama ba sai ta girmama iyayensa idan ya zanto iyayensa mutanen banza ne a gurinta to ko shakka babu ta ɗauko ruwan da bakar ba za a daidaita ba to shi ne ma da yake wajibi ne ta kyautata wannan mu'amala fama ahsanat ila zawjiha man ata'at ila walidayhi wa aqaribi haka ne ko dan ba ne yawwa ba ma ahsana sai ko yawwa malai yace ba ma ahsana ila zawjiha ba za ka taba kyautata wa mijinta ba man ata'at ila walidayhi wa aqaribi duk matar da take munana wa iyayensa da kuma yan uwansa duk yadda take ko mai take ma mutukar ba ta da mu'amala mai kyau da waɗannan biyu to ba za ta burge shi wa sai mutumin banza ne to shi ne ma da yake fa ma ahsanat ila zawjiha man ata'at ila walidayhi ba za ta taba kyauta wa mutum kyautata wa mutum da wani duk wanda take munana wa iyayensa dan za ka wata tana da kike ga ta ce da mijin ta ba ta da matsala kawai matsalar da shi ne iyayensa shi da wai suke da wani abu yanzu za ka yi aure sai a tambaya yaya in aka ce wanda ta mutu zai ce alhamdulillah wallahi kuwa yanzu suna wannan tambayar cewa wani aka ce uwarsa ta wasu ce alhamdulillah wara uba tana san daga wa uba kafa amma uwa in an ce tana nan to kina cikin matsala ba lafiya to shine ma da yake mana ta ila walidayhi wa qaribi duk wanda take muna nawa iyayen mutum da yan uwansa na jini to ko shauka ko shakka babu ba za ta taba kyautata wa miji ba ba zai ji daɗin haka ba aiki za ka ga abin da zai taimaka ba na farko tun kana kwacin din tsakanin ka da iyalin daga wanda za ka aura to ka tabbatar da cewa kana auna shi ne abin da ake faɗa zance ba yadda matasan mu kawai suke a lobi to na kowa yawa ga gwaldin bincin da riba kai ta shirme sai ka zo ka gane baka ba wato wato shayi a ruwa ne duk abubuwan da malam sabuni ya faɗa na cewa mutum ya yi kokari ya kula da gudan gane da abin da ya samu aboki ya zama shi ko ɗaya bai ɗauka ba kawai soyayya ta karkai ta yan drama ita ya rika je ya zo ya gane shi ta yi ruwa ne bai fahimci abubuwan da ya kamata ya fahimta ba to a wannan gabar fa duk a wannan lokacin wai ana so ka rika lura da yadda take girmama iyaye da yadda take girmama ɗan uwanka da yadda take da kula da abin da ya zabe sannan kai kuma ya zamto in ka auro ta kowa ka ajiye a mahallinsa kowa ina yawan faɗa wannan magana cewa idan ka auro mace ta tsaya iya hurumunta iyayenka ka ajiye su a nasu hurumin mafi girma sannan ka ajiye yan uwanka a nasu hurumin idan ka tafi da gidanka zai lafiya idan matsala ta zo ta taka ce da yan uwanka kar sai ma in jabi babu ruwanta abin da ya shafi yake da yan uwanka sai dai ce tallafa wato shawara za ta baka mai kyau da za ka taimake amma wata matsala ba ruwanta ka dawo kowa layi ka dawo ba wanda ne za ka zauna lafiya in ba haka ba alamar shi ne za ka ga ko kyautatawa iyalin ka kake yi tana fitowa da riga mai kyau da kaya masu kyau ɗannan ka ma ta wala ce da bi cewa da ta da ke ba ko ba ta mu yanzu za ka kawai da mutum ta zauna lafiya kuna da lafiya da ita sai kannan ka wata ce ta zuga mahaifiyarka cewa ai komai da kake ko da a gidansa aka aiko sai a ce ai kai kai to tun farko idan ka jawo kowa layi to Allah zai taimake ka za ga ba wanda zai shiga ma harka annan ka ba ta kana da su dan sun ko kuɗina idan kana da su ko eh za ka ga suna shayin ka domin abin da ya shafi mahaifiya wani abu don wani lokacin akwai wanda ya taba gaya mana kwanaki shi kannan sa ne bayan sun haɗo shi da mahaifiyarsa mutum ne ko mai kyautatawa mai kyau don komo da muke a nesa da shi mun sha gani don za a yi tafiya wani lokacin ya siyo kaza ya ce wannan nufin mai kaza mu da kaza amma kawai ƴaƴan nan zai su zuga wurin ya yi baya komai matarsa kawai ya ce ba sai da wanda ba da za ka rike na ce wani lokacin duk da cewa ma yake wani lokacin za ka yi kyauta ko kana wani gari za ka turo da kuɗi tura ta kawo mutum ɗaya daga cikin munafukan ta ce ta kai wa babu wanda ce yawo suna cewa baya komai misali tun da ba a gaban da yake gawa ba tura mata ya ce ta kai wa mu shi ke na ya yi maganin kwarai kuwa tun da ya fara wannan yake wallahi ya samu lafiya shi ke wanda yake yawo yana zagi cewa ba ka yin kyau ba shi a kai ai kamar barawo ne ka san barawo ne yake da Allah jire mu babar da nan suna zuwa ba mai taba ba mai taba yawwa to saboda haka wannan shi ne abubuwan da suke kawowa kaji ba shi ne problem abin da yake gaya ba ko jinsi da tun wuri ka yi wa kowa iyaka ka sake wannan wato wani ya tsallako daga boundary din da ya gato karka so ba karka so ba kowa a ba shi aikin sa kowa iyaye suna nan a matsayin iyaye yan uwa na suna nan a matsayin yan uwa domin ba zan canja su ba duka ita ma mata tana nan a matsayin mace domin tana da nata muhallin wannan shi ne idan wallahi da yawa a wurin jira samun matsaloli a gidaje saboda sa kuɗi wannan takudan da ake ka shigar da wani cikin wani to kana cikin matsala gaskiya amma idan kowa ka ba shi hurumin sa akwai abin da zan wa mai ya dawa ba shi da hurumin ki sai a hurumin ki zan je mu mata ba wanda ya ba ki da wannan hurumin yawa to wannan matakan su ne kuma yanzu a kasar Hausa gaskiya a abubuwan da aka gano da kawo matsaloli gidan aure akwai wannan gaba akwai ta gaskiya tana ɗaya daga ciki kaɗan ne daga cikin yaya wanda za ga ba ruwan suna kauda kai in ko me ka samu ban taɓa sama ba ruwan uban da kai in ka kyauta ta kanka domin har arzikin ka kake zawa taki in ka kyauta zawa mahaifi ko mahaifiya taki kake zawa ba yawwa to wannan shi ne to sai ma da yace na sha biyu wa min haqqin zawji ala zawjatihi yana daga haƙƙin miji akan mace Allah tamna'a minhu nafsaha kada ta hana mata ta hana mata kanta madada labaha duk lokacin da ya neme ta bi kauli sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi alaihi salatu wa sallam idan idza da'a rajulun ra'atahu ila ziraji idan mutum ya kira matarsa zuwa ga shimfidarsa falam ta atihi ta ki zuwa fa ba ta gambana alaiha to zai wato yawa yi gari yana da fushi da ita la'anat hal mala'ikatu mala'iku raji tsitsi ne wata hatta tasbiha har sai ta waye gari kaga mun janye wannan hadisi a tauhidi dan za ku iya tunawa da muka canjo to bayan mun tashi injiniya ya kawo mun irin da matsalolin kuma bayan nan sai wata daga cikin ɗaliban mu wata dakta ita ma ta turo mun wani tattaunawa da ake a wani gurup din wai a wannan hadisin wasu mata suke ɗauka ɗaya ne wai suna cewa wai ada wai akwai maritan a musulunci idan ka sadu da iyalinka ba ta yi don kayan da don Allah ka yi tsaye da masu musulunci ta turo mu wasu abubuwa da yawa na ce to duk sauran wannan hadisin na ce ya inganta amma duk sauran duk fabrication ne fabrication ne na zo a ce da muka yi minti talatin muna karatun nan kuka ɗebo wannan abu oke to wannan nan da wannan izani oke an gane ko to saboda haka wannan shi ne abin da ya kamata a lura da shi kuma a kiyaye sai ma da yake idza da annabi yake idza da ar-rajulu ra'atahu ila firajihi idan miji ya kira matarsa zuwa ga kimfudarsa falam ta ajihi bata zo ba fa ba ta gabbana alaiha yawa yin gari yana fushi da ita da alat alat al malaika malaiku za su tsine mata ta tasbiha har sai ta waye gari mun yi wannan magana a bayan za ku tuna yawa saboda a a galibi haƙƙin namiji miji ko jirgida wanda yake bukata yake kiran matarsa zuwa ga iyalin mun yi wannan magana wa qala sallallahu alaihi wa sallam idza da'a rajulu zawjatahu li hajatihi annabi yace idan mutum ya kira matarsa dan wata bukatarsa wal ta'ati annabi yace dadi wa in kanat ala tanuri ko da tana kan tandiru tana soya kwai ko tana soya waina ko gurasa mun faɗi wannan abin da dan adam yake bukata shine immediate answer baya bukatar dile musamman namiji saboda sha'awar ɗa namiji da ta mace kamar babbancin mota bidiyo ne da barci mun ba da wannan misalin ita bujo in ta tashi lokaci guda take miƙewa ta wuce ne da take ka gudun ba ka sha'awar ɗa namiji shi za idan kika sake wani abu ya bata ba da zai sai sai sai ya wuzo ya kuma idan yayi wannan wani abu ka tsasa ba a zuciya na tsana sai ya fara jin ya tsani sai kiga ana rigima kaga rasa ne ko kaga yana fushi kawai wannan abu ne ita kuma da za ta iya ajiye ta awa tsawon sati ma shi ta aka ce kamar majalis ta ke ita ita majalis sai ta jima akan titi ta yi balansin ta dau zafi sosai za ta wani to haka sha'awar ya mutu za ta iya hakuri da juri da yasa aka ba ta cewa mutai na umar da tambaya hafsa cewa kwana nawa mutum take iya jure sha'awa yace ta ce wata hudu wata hudu shine yake ziyara doka da yau duk wanda yake biya ba sanarwa ya je zauna da dawo ba ya matarsa ta kasa hakurin ta kai kara ko ta za a raba auren in dai an haura wata hudu sai doka kawai ko ya kira ka in za ka haura wata hudu sai da yadda to kaga bambancin kenan to yasa hikima da gaske saboda kaga walau kawain walau kana ala tanuri ko da ta kasance a wajen tandirun gurasa duk wanda ya zai da ake gurasa ba a barin gura in an manna ta tsaya ake a kiri in ba ga ba za ta kone wani lokacin da ga gurasa an kaje wai wata ta kone ta baya tana wajen ba ta yi amma wai saboda kafin ta zo kanta kawai ta yi wannan abu to saboda haka wajibi ne saboda me kaga it's very fragile ita saurin konewa wai na kwai ma haka to annabi yace ko anan take idan yace yu ta zo in ya zo in ta zo ta ga ya marjuwa kaza take ko in ya kone din ce war ai kira ne bare kuwa to annabi alaihi salatu wassalam ya ja kunnan mata akan wannan kuma wannan ma yana da cikin matsalolin da yake haibarwa da mata za ka ga ta faɗa wa ta ce ba ta san dalili ba za ta ce ba to bari in gama ko da fa ba bukata ce ta saduwa aure ba kawai ya kira ta to sai ta gama abin da ina zuwa ko yawa to in wannan ta shigo ko matsala ce a gurin ɗan namiji baya to sai ce na sha uku wa min haƙƙin zauji ala zaujati yana daga haƙƙin miji akan mace an taktuma sirrahu ta ɓoye masirrinsa wa sirra baitihi da sirrin gidansa wani zaka ga wallahi saboda yadda take da surutu gunta guntar ce wani abin zai same shi na alheri ba ba ba zai gaya masa ko ba zai faɗa ba kwata-kwata saboda wannan yana yana ɗaya daga cikin abubuwan da wato mata suke samun matsala ki gane cewa ina yawan gaya musulmi in matsala ta kama cewa ciki ba ba dan abinci kawai aka yi shi yana da gurin da ya kamata ki ajiye wasu maganganu da ko mutuwa za ki ba ki gaya kowa ba akwai magana da za ku yi da mijinki hatta mahaifiyarki ba ta da hurumin ta ba ta da shi to idan ta fahimci wannan dai annabi ibrahim alaihi salam ya ba mu kyakkyawan misali akan ya ya kamata mace ta zauna ta ke rike zauren miji kaga lokacin da annabi ibrahim ya tafi wa annabi isma'il yana mataki sai ta ji dawowa tun da shi kaga annabi isma'il mafarauci ta yake daji ya samo dabbobi ya kawo jira a ciki wata ran annabi ibrahim shekara da shekaru kawai da biyu yana zuwa gidan ɗansa bai ma san ɗan ya aure ba da ya sallama ya ce ina ne gidan nan ta ce baya ne ya ce yayi nan gidan nan irin abin nan na iyaye kawai sai ta hau zuwa ai wallahi hakuri kawai kaza kaza kaza kaza kaza annabi ibrahim da tsidan kware ya kare mata kallo ya ce to in ya dawo ki ce masa wani dattijo ya zo ya ce da shi ya ce lallai idan ya zo wannan dokin kofar ta zai canza shi annabi Ismail wata ruwaya ta nuna yana zuwa tunda annabi ne zai fara jin kanshin cewa lallai a yayi bako yace akwai wani da yazo gidan nan ne wasu kuma ka ce ita ce da kanta ta faɗa cewa kayi bako kaji kaji kaji yadda muka yi da shi amma da zai tafi yace wai dokin ko baka ya kamata ita murna take za a gyara musu dai shi ce to wannan da kika faɗi ko gaba ɗaya dubobin sa ba haifi na ne kuma cewa in sake ki ba ki da sirri duk sirri na kira ɗiba da faɗa sai da ke da kawai bayan tsawon lokaci da ya kuma dawowa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya san da ya auro wata mutune kirki da ya zo bata san ki ba ya sallama ya tambaye da tantan ta ai lafiya da umma da zaura gidan alhamdulillah mun gode wa Allah kuma a wanne ne a je a samu gobe ba a samu amma duk iya za ta faɗa sai ce ki gaya masa idan ya zo lallai ya gyara dokin goban nan ta ya ƙara gyarawa ya rike ta da kyau da ya ga da ta gaya ba sai annabi ya ce to annabi Isma'il ya ce lalle jiwa ya ƙara zama da shi ke mutu ne shi to maganganu suna janyowa auren ke mutu domin ba iya gane wannan ba misali akwai wanda za ka ba ko mota ya ce wallahi ba za ta je ba sai ran da ta zo bayan fa kifin zai wata shida saboda kafirin zurutunta eh sai ta ga makota ai abban wani zai yi mota kuma a zuwa ta duba ko aikin haji ne ko mara a ta cewa makaryata sun ce kaza kamata yayi wannan matsalar ki bari sai ta nuna idan ya fara faɗa ko yake ki ga yawo zuwa da sai ki faɗa shi za akwai na taɓa ga muku da cewa wato shi yayi zafi shi za ka ga sai daga cikin matsalolin da suke samu hatta aure wani zai tsara wallahi sai ta ga ana buɗa ni na san alaran da mun yi koyarwa da shi Allah zai gani dai kawai zai ji da yara buɗa ta ce ya haka yake taruwa muka zamu Allah kuwa yake taruwa muka zamu haka kawai ya bada sannan a kowannan zai yi yana waje yanzu yawwa to kaga ai ba na mota ba ba da shi mai tafi abokin zama ka je ka tambayi ba da mota Allah ya dubo wannan za ta hau mun za ta yi tsamun na shi da ba ba ta zo ne amma hijiya saboda ya san ɗabi'a shi ne janyo mata shi ne janyo ɗabi'un da ya zani kaga akwai wanda shi ko wato irin auren nan da ake na Yusuf ya je aka yi ba da matarsa wallahi tallahi bai gaya mata ba kawai wani kurma nan kusa da gidan kawai ya gani da ya sa wannan kayan farare ya zo ya gurbata a wani gidan shi ce mata ai shi kuma tun daga can ana ɗaura aure ya ce a stadium ya cire kayan ya mayar da su leda ya sako kayansa dama kusan gizba ne kawai ya sa kayan da ya zo yana zuwa sai ya je ya ta wanda ya je nama mai yawa ya dole yana zuwa da naman nan ya zauna ya shigo ya sallama ya gida ma ta yi amsa sallama bayan auren nan ba wanda ya sani sai wannan kurman da ya gado shi kawai da ya zo ya zauna sai ya dau naman sai kulawa mai yawa sai ya buɗe sai ya ce bismillah ni yaran suka kewaye shi wallahi tana zuwa ta ɗebi naman nan sai ta haɗa shi da ziri gaba ɗaya da naman ta zuba shi ya haɗo ziri shi ya tarwa da yaji ya yi shiru sai ya yanzu sai ya tashi sai ba da tsincewa sai ya yan ma suka bi ni suna tsincinta kawai sai suka dawo suka ci gaba da shi can sai ta dawo kan ya'ya ku tashi yan abu kaza kaza ma yi ne ku wallahi ba za ku ci ba kaza shi dai ya ja naman da ya ci gaba da shi sai san me da lokacin da ya buje da dariya ba sai kawai ta zaku ka tace ma hukunci ya kamar da ni to kaga wannan ita bin dan sauki ce ba duk da cewa da tayi hakuri ma ta zama na wannan din da zo ta biyu me wannan da biyu ne ne ba sai da mutu wallahi in dora eh sirri gaba kowanne iri faɗa take sai kawai ta dena kaga da tayi hakuri bane imani to akwai irin wannan abubuwan in kika take gane ba ki da sirri to ba za ku zauna lafiya ba kuma ɗaya daga cikin maganganun da muke gaya muku shi ne a da cikin ɗabi'un da za ka gane ba ba wai sai ka yi auren ba a yanzu ma za ka iya fahimta in mai gyaruwa ce ka ce tata in ba za ta gyaru ba to ka san me ka auro yau wajen da Allah ya jarrabe ka dan wasu ka san na uwa an ce da wanda ba a ba shawarwari da wanda yake da budurwa yawwa ba a ba ki shawara don baya karba in dai sun fara wannan koshif din duk shawarar da zaka bayar ƙarya ce kawai jin ka yake sai kun ga wasan zai gaya mata wallahi musamman haka ya wurin sai ai wani ya ce kaza kaza baya jin shawara in kafin ya je ne to wataƙila zai ɗauka amma ka bari suka fara koshif ko iyaye ne ana samun matsala gaskiya sosai sai in lamar ima wulla yawwa to saboda haka wannan shine kaga kiyaye sirri yana da fa'ida domin annabi alaihi salatu wasallam ya ja hankalin mu anan yace wala tunfi min zalika shay'a kada ta koyi komai daga cikin abubuwan kada ta bayyana kai kada shine insha'i shine ibrahim kada ta bayyana komai daga al'amuransa wa min aqdaril asrar yana da wabiya hatsari na sirrukan da shine allati ta tahawarin nisa'u bi za'atiha wanda mata suke raina wato suke rainawa wajen yaɗai al'iza'a al'imibiya ta garin jirgin iza'a shi ne wato yaɗa abu shi ma isha watsawa braiding to shi ne wato shi ne a tsirarun firash sarrakan shimfiɗa wallahi ko wannan yadda matan hausa suka zama yanzu sai wanda Allah ya kiyaye mata mafi yawan sun sun zauna in dai za a zauna a rabin awa to sai wanda Allah ya tsare sai wata ta jiro ba ita ba ta magana amma za ka ji an ɗauko hiran maza ana daga hirar sai da maganin ke ta mijinta ai rako ne kaza kaza ai baya kaza kana nan sun zo sun duku za sun gaishe ka amma sun ma kallon dole biyo kawai domin ba ta kaji ta gama bayani a wuce kwarai kuwa kwarai kuwa to shine malai yake to wajibi ne a kiyaye wannan wa ma yakunu bainaz zawjaini fihi da abin da yake kasancewa tsakanin azzaunai matan nan guda biyu mata da miji mata da miji wani lokacin za ga wanda girman sa wata nan zan sai littafi a kurmi wani ya yi a cikin amatin da ta nan ya yi aure ya dawo washe gari wallahi ina ce ka ba da kwan littafi ya zo yana gaya wa ɗayan cewa ai amaryar kaza kaza kaza to kaga wannan shine abin da Allah ya hana ai kaza kaza kaza ana ta dariya kuma shago shago yake ya ji wannan shago shago ya tafi da yau da yau ya dawo maybe ya yi sati mai zo ko abin da ya kama da haka wallahi yana wannan ina aiki ina ce yana fada ai kaza kaza shine shi ne mai littafin da za ka karba ko gani kawai fuska da zai cika amma dai wasu mutanen fito da haka ba daidai bane annabi ya hana annabi ya hana kaga ɗaya daga cikin abin da ake nuna cewa ai matarka matarka ko mijinki ai wannan sirrin ko rabuwa kuka yi kamata ka bayyana cewa domin kaga wanda ya rabu da matarsa kafin ya rabu da ita aka tambaye shi akan matsalar da yake ya zan faɗi sirri na kuma so kuke ne jibarta bayan sun rabu aka tambaye shi cewa kaza yace ai kuma yanzu ba bahara mata ba ce yace ajnabi ya ce dan me za zan magana ta kawai ya dauke zancen kikenan eh yaji ga wani abun daban to saboda haka shine ma da yake to wa kanna annabi sallallahu alaihi wa sallam an zalik annabi ya yani akan haka hadisin nan ba na asma binti yazid radiyallahu anha an karbo daga asma wa yar yazid Allah ya kara mata yadda annaha kanat inda nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana tana gaban annabi alaihi salatu wasallam wal rijal wan nisa'u qu'ud mata da maza a gurin a fadar annabi alaihi salatu wasallam fa qala sai annabi yace la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ali mun ji hadisin nan yace wata kila baka ga an samu namiji yana iya zuwa ya gaya wa maza abin da yake faruwa tsakanin da iyalansa ana iya samun haka wala annam ra'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha kuma wata kila ana iya samun mace kaga tana ba da labaran abin da ke faruwa da da da, da mijinta ita ba qaran mal qawmu duk sai mutane suka yi shiru suka kumbiyar da ke in ka ga kai tambaya irin wannan ka san da matsala ke sai aka kumbiyar da kai fa qultu asma'u ya rubuta take sai na ce eh wallahi ya rasulullah na rantsa da Allah ya ma'aikin Allah haka ne innahum la Allah mata suna yi wa innahum la yaf'aluna wa zamma su ne in ji asma'u yin ce ji fa qala sai annabi yake fa la taf'alu to tunda ana yi kar ku ƙara kar ku ƙara fa inna ma matsalu zalika ka matsali ke dani laki ke dana domin mun kwatan kwata haka kaman misalin mutumin banza ne da yaje zina da wata mutuniyar banza a hanya fi ɗariƙin a hanya baka kiya ha shi ne wato ya haɗu da wata jinaniya baka kiya ha ya tare da ita wannan su yan guru na mutane suna gani ya ka kaje ka faɗi first night ɗin ka kai bayani me ya bambanci da ka zo ka yaƙi wallahi ba bambanci domin wannan bayanin da kake tasawuri ake hararowa ake cewa ga sufar ka ga sufar ta musamman an zanta an zanta me hikima nan babu me yasa za ka gama sai hikima ko matsala ce ta saduwa a wurin ta kawo conflict a cikin gida sai dai shi mai sulhun ya gano in aka zo sai dai a tadda dawo a ta yawo in ka kasa gane cewa to akwai matsala to sai mutum ya yi hikima ya ce kaza kaza eh amfani da hikimomi ya gano matsaloli na sha hudu wa min haƙƙin zauji ala zaujati yana daga haƙƙin miji akan matarsa shine wato an ta harisa alaihi wato an harisa alaihi wato hafiza ala alhayati ma'ahu ta rika wato kwadayi a kansa kwadayin mijin nata wato hafiza ala alhayati ma'ahu ta rika kiyayewa tare da yin rayuwa da shi ta kiyaye rayuwa da shi wala tas'aluhu talaqa min ghairi sababi kada ta tambaye shi saki ba ta da wani dalili ba domin annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa an saba radiyallahu anhu kana قال صلى الله عليه وسلم اي امراه كو اي امراه دم ماتر da ta alal zauja har alaka take mijin da yake ta min gairi ma ba asu ba da da wani babban laifi ba fa haramun alaiha raihatul janna to haramun ne a gare ta jiyo kancin aljanna idan aure ba a so ya mutu kar a kake bi yadda za a yi ta kokari a ga an gyara jirin ya kai wato babu makawa wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yace al-muqtadi'at din matan da suke neman kuli shi al-muqtadi'at da ga wajen ta'ida auren dauki zallaka ga yaji dole gaba ya no ne da rajin na gaba dubu irin bane to ji abakani ka fuskaban mun gida shike ne to al-muqtadi'at sai annabi yace duk wanda suke neman su rike wa mazan su kuli ne nemi take da hanyar kuli da tara da kudi shi mai da shi wannan munafiqat to da tattun munafikai ke Allah ya kiyaye sai ma ne hadi hiya huququl rijal ala nisa wannan sune haƙoƙin maza akan mata fa alaman aradati sa'ada azwajiyya duk wanda take son farin cikin auratayya kuwa to sai ma ne yace summa sa'adatul abadiyya sannan da jin daɗi da farin ciki na har abada a gidan aurenta to fa alaiha ko kuma an tattayi da bil qiyami lalle ta yi kokarin wajen tsayawa bi haƙƙi zawjiha alaiha wajen tsayawa da haƙƙin mijinta akan ta wa an tabudda tarfa an takfir zawjiha ta rika kau da kai tana rinse gani wajen gazawar mijinta fi haƙƙiha a wani haƙƙin da wannan hakokin da aka faɗa gaba ɗaya idan ta samu saurayi cikin ɗari ta gode wa Allah hamsin da biyar cikin ɗari ta gode wa Allah sittin cikin ɗari ba sai duka ba kamar da shi ma a da aka zauna da ya faɗa haka ko yau ne shi ma haka to shine ma da yake fa innahu bi zalika tadumul mawadda domin wannan yake tabbatar da kauna ba soyayya ba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ya ka ce kauna da tausayi duk matar da zaka auro ba ba yar soyayya ba me bambancin soyayya da da kaura shi ne suka fi shi ita soyayya a ifatin ne kalbiya emotion ce ko haka yake emotion ne a kawai yanzu yanzu abu kankani za ka yi yanzu kawai sai ka burge da yadda ce tana ta ɗan kankani so ke nan amma ba wanda su luku na amali haka suke kiransa shi yau me za a ga iyayen mu suna son iyayen mazajen saboda kauna shine na ga baku misali baya dan kwana ɗaya biyu za ka kawar bata damu da jiwa ma kai da dadi yau abban ku kwanan ka kaza baya kwanan shan sa bata ba kowa ya ruwa butar sa ba bai taba ba haka yake amma yanzu butar kowa ma zai har almajiri ba wanda ke bulattin ka za ta rika da sai in ka gama ka miƙo ka ajiye a nan na da wallahi iyayen mu da da ba su kalli fina-finai wanda kai duk ba su zagaye fulawa ba sun iya duk fulawoyin ba su san indiya ba sun iya domin sun koya a gidajensu aka gaya musu ga abin da za a yi sun kuma dauke shi ɗari bisa ɗari a ɗiba kalbiya wa sulukun amali ka bambanci shi sa ita kauna ma yau da gobe take sabba mata a cikin gidan aure bayan kun dan shaku to zamantakewa ko kuma sai ka ga tana ƙara sakuwa da kai a nan ake ƙara gida da cikin gidan aure idan ba kuka sake soyayya ta ƙare gaba ɗaya kuka yi ta a waje to dama haka zo shirme za a yi shi kenan romeo da juliet ne wannan kuma kirin darakta ne eh ko ba ka dariya in darakta ya zo ne ba kwa gani suna nuna yadda ake bin sai sai dariya zo bijirin a sai duk ba ba haka yake ba ɗabi'a ta bace Allah ai na ya faɗa cewa idan ɗabi'a ta ce mu yada ta zaman auren ko auren da tana so ta faɗi cewa kaza kaza me yasa ba ta zauna ba me ya hada ta dan me yasa fa irin kai ila yuhadi aka ce faɗa a larabci wanda bai da abu baya idan ka ce za ka bada riga sai kalli ta jikin ka me yasa kika kasa zaman aure kike so ki koya mun yadda zan zauna a gidana saboda ni to ka'ida ce idan aka zo yanzu so ake ka sha kunun duk dariyarka sai da raka in aka aure aka hasko sai a ce ba shan kunun bai ba sai kai dai har sai ka ji ba daɗi sannan sai a ce wannan yayi sai kai guda yi garin da ɗaya a ɗau ɗaya ka ji ba ke ce har duka aiki sai a yi mari in ba kai ba da raka ya kifa ma mari an yi aji ka ƙi an ce kai dama ka yi hagu shi ne ba zai mutum zai kusan kudu to to kaga saboda wajen dubu biyar ko goma da za a bayar haka aka ce za a jera maza guda goma ita ci karawa su gama ba su dari biyar in ka ba da wake ku Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya zauke to ka gani ka ji wajin ka ba da wake ko dari da mutum ba ta kai ba Allah ya tsoro. To wannan shi ne abin da ake ta yawan faɗa kenan cewa idan ka ɗauki wannan ɗabi'a ta wannan magabatan da suke gaya mana za ka zauna lafiya. Mutum zai zauna lafiya. To shi ne ma laifi wato za a samu ƙauna da jin kai. Wa tasluhul buyut gida zai gyaru. Sannan wa yasluhul mujtama'u sannan society unguwa ma mujtama taron jama'a zai gyaru bi talahi hadisa gyaru ko na gida wannan gidan ya gyaru wannan ya gyaru wannan sai ga unguwa ta zama ta kirki haka ake da zarar ko ina dauka sai ga kowa ya zama mutumin kirki sai ka rika sha'awar unguwar a ne mutum sai ma da yake wa alal ummahati wajibi ne akan iyaye mata an yi alamna su san cewa annabi al wajibi alaihinna lalle wajibi ne akan su an yi bastirna banatihinna su rika nusantar da ‘ya'yansu mata bin hukuki a zuwa jirin nan. yubattirna shi da nusantar rika nusantar da iyayensu mata da haƙoƙin miji za a ba mu misali yanzu ku ga yadda magabata suke yi ba binna bine suke kulla musu ba wa an tuzakkira kullu ummin bintaha kowace uwa ta rika tunatar da yarta kowace uwa bi hadhihi al-huquqi qabla zifafiha da wannan haƙoƙin kafin tarewarta shi zama labani adamu zifaf da shi da amru amru abdul mulim shi ma kijiya albanin shi ma ya yi da ake cewa wasu wani wani wani abokin mu mala abba gadan ya ce kijiya albani saboda wani littafin da albani ya ce ya yi ya saba bar a wani guri misali to ka shi ma yana da adabu zibab in yi littafi kaza shi ma zai yi kaza to duka za ka ga sun kawo littafi akan ladaban tarewa ya yi kamata a tare mace da namiji to shi ne ce kafin mace ta tare a koya mata zaman ta kiwo gidan auren sai ya ce sunnatan nisa'i salaf radiyallahu anhunna kun ji sunnar magabata ne na kwarai mata aka ce wa ƴaƴan su mata bara mu ji misali faqad qadaba amru bin hajar maliku kinda ummu iyal an gane ko lallai wato amru bin hajar wani sarkin kinda wanda ake kira wato ummu iyal binti Aubin ya yi magana da ita ya tattauna da ita a shaibani falamma ana zibabuha oke shi amu bin hajarin wani sarki ne a ginda shi ne ne ma'auren wata baiwa Allah da ake kira wato yar gidan ummu iyad binti Aubin a shaibani shi ne nemi aurenta falamma ana zibabuha lokacin da lokacin tarewa da yayi ana zibabuha ilayhi lokacin tarewarta da shi yayi khalad biha ummuha sai mahaifiyarta wata ita ce ummu ya ita ce yar kenan ko yawa sai mahaifiyarta umamatu bint al-harith sai ta ce banje da ita fa ausatha wasiyata binti bayyana biha usat al-haya sai mata wasiya dan haka ce wasiya shine abinda ko bayan mutuwar mutum za ka amfana da shi shi ake kira wasiya sai sai mata wasiya da cewa usasal hayati ta gaya mata wasu abubuwa waɗanda su ne tushen rayuwa azzaujiya rayuwa aure a sa'ida wanda zai sa aure ya dadi to sai ne ne wa ma yajibu alaiha li zawjiha da abin da ya zama dole sai wa mijinta na wajibi fa kala sai ta ce ai bunayya ya ke ya ta ai bi ma'ana ya innal wasiyata idan ita wasiya law turikat li fadl adadin da ana kyale ta kiwo mutum saboda wato bibi balla da bibi yake da shi la tarattu zalika laki da ba ta ne miki wasiya ba saboda irin tarbiyyar da na bai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda yadda ta gamsu da cewa wannan kyar mutum ne bibi take wallahi da dan ladabi ne kawai da ba zan ce miki koyi ba zai dai kai gidan miji amma bara ku ji lakinnaha tazkiratun lil ghafi sai dai ita wasiya tunatarwa ce ga wanda ya rabkana wa ma'unatun lil aqil sannan kuma za ta taimaki mai hankali ko da ka sani walau anna mar'atan istagnat an zawji dan Allah ku rika bin kalmomin daki daki ku ji abubuwan da take faɗa da a ce wato mace tana iya wadatuwa ga barin miji ligila abawai ha saboda wadatuwar iyayenta kawai sai ta ce mata wa shiddati hajatiha ilaiha da tsananin bukatuwarta zuwa gare wato gare su su iyayen kunti agnan nasi anu na hajati ma abuwan zuwa ga bukatuwar su ko yau su be iyayen to ni na nan na nan ya dan gogi to sai ce wa wa shiddati hajatihi ma ko aka rubuta ilaiha da tsananin bukatuwar su zuwa gare ta ita yau kenan da tsananin bukatuwar su zuwa gare ta kunti agnan nasi anu da ke ce mafi wadatuwar mutane ga barin miji ba sai miji aure ba walakin nan nisa'a lil rijali khuliqna sai dai kashi su mata an halitta su ne dan maza eh shine ka'ida dan maza to sai ce wala hunna khuliqa rijal wala hunna khuliqa rijal su ma maza an halitta su ne dan kuma matan an halice su ne don maza ko walakin da za a lil jaji kulikna su mata an halice su ne don maza wala hunna kulikar rijalu saboda su kuma aka halice maza aka ke nan mazarar zai zama sai ta ce ai bunayya ya ce ya da innaki baratil jawwa ki sani cewa kin ban kin bar wani yanayi ki aljawu atmosphere kin bar wani yanayi allazi minhu kharati wanda kika fita daga cikin sa wa khallaqi al-ujja sannan kin bar al-ujji shine kaga gidan tsuntsu ko sheka to ana ana nufin gida kin bar wani gidan da ko shekar da allazi fi da rashi wanda a cikin sa kika tazo la haula wala quwwata illa billah ila wakarin zaki tafi ila baitin ko darin kenan ila wakarin yani ila baitin zaki tafi zuwa ga wani gida lam ta'rifi wanda baki san shi ba haka ake gayawa wa qarinin za kuma ki zauna da wani aboki ji mai fatina wanda lam ta'rifi baki saba da shi ba law allaka baina qulubi ta'alluq shi ne sabo yawa fa asbaha bi milki alayki raqiban zai zanto akan mulki kula da ke zai zanto wato akan mulkin ki kuma shine ya zanto raqib bin kula da ke dama raqibul aqib kaga raqib bin kula aqidun wanda yake harabe shi za ka ce mala'ika dai bane ɗaya ne ba guda biyu ba sifa ce kawai illa layra din mala'ika ake nufi shi kadai amma kowane bangare akwai shi dama akwai raqibul aqib hagu ma akwai raqibul aqib yau ba wai na nufin raqiba a dama aqida da hagu ba kamar yadda mun sha wannan bayani to sai ce fa asbaha bi milkihi raqiban wa malikan kuma shine sarki a kanta fa kuni lahu amatan la hawla wala quwwata illa billah sai ta ce ki zama baiwa a gare shi ya kullaki abdan wa shikan shi ma zai zama bawa a gare ki cikin gaggawa shine wa shikan cikin gaggawa ba ne mutum wa fadilahu khisalan ashra take to abin da nake zo da shi kiyaye ma wata ta'ada wato halaye guda goma ya kullaki zukura zai zama miki ajiya ai zukuran din na addu'ar mamaci kun kiyaye ta ko zai zama miki ajiya amma ula wa thaniya to ga su guda goma za mu biya ta farko da ta biyu daga cikin ɗabi'u da nake so ki kiyaye masa su ki ajiye zai zama miki ajiya a gidanki ta ɗaya da ta biyu bal ku shu'u lahu bil qana'a kirka kankan da kai ta hanyar ta hanyar goyiya da abin da ya kawo miki da kankan da sa contentment kada ki rika raina abin da mai gidanki ya kawo saboda haka kirka kankan da kai duk kankan da kike an gode Allah ya saka da kike al khushu'u lahu bil qana'a sai kenan ka kai ka iya yin lamba tunda ki hada da ɗaya da biyu na biyu zai ce wa hutunin sama'i da huwa da'a sannan ki rika kyakkyawan sauraro a gare ki kai dole magana kina jin da waya ki ai ina jin ko ba ta yi tun da waya ce ko tana kallo idan da ne a ce tana kallo ko tana hira da kawai ce ina jin da ai ci gaba tana wani abu ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi bayan da za'i ba Allah bai sa miki zuciya ni ba da kake kina jin sa sannan kuma kina jin wata ko kina waya kike kina ji ko kina dandan waya idan ya zo ji za a ga wasu mazan dalilin da ya sa wasu suke kwace wato wayoyin mata da yawa akwai matsayoyin da yanzu wato na mata yi yawa suna hannun mazaje an yi dilo saboda kawai rashin kulawa alam alam wa ta'ala fadda kai saboda da ya kujera ka tashi an gane ko to saboda haka wannan shi ne wa hutun sam'i da hu da kyakkyawan sauraro ne yana faɗan magana ki saurara ki ji ki da kyau wa da'atu kuma ki biyayya ga magana da ya gaya mu kun ji biyu to sai ma ne yake wa amma salisa wa rabi'a ta uku da ta hudu ita ma bata faqudu li mawadi'i aini irka bibiyar gurin da idan zai kai wani zai dawo ya ci karo da yaro ya yi bugu a cikin bo an bai jagora zai zo ya tarar da gurin da zai zauna ma a wargaza yake wa abihi da kuma hankinsa kiyayewar hali wasu ba za ka ga wata gani take gaya mana take cewa da aka ce mata suna wari wani lokacin sai ta ce gaskiya ba al'ada ce take janyo musu wannan ba wani ta ce barin al'ada ta jima a cikin ba shi zai sa ta rika ba da wani ba da bodo shi ne kuma maimakon da zarar jinin ya gama flowing ya jika a cire to sai su barki kawai sai su ta harkar ta ko awa nan bayan wanda ta san kanta za ka yi ta san tana period a wannan lokacin za ta fita da sanitary ba ta da ta to za ga wannan dade wata a jikin yana sa su rika wari har a kai lokacin da wani lokacin suka tara a guri za ka ji in ka shigo kalli yake to ba dai ba ne to saboda haka sannan wato wata za ka ba ta ba ta gyara jiki sai za ta unguwa ba ruwan da mai gidanta sai za ta unguwa fala ta gawa ainihu minki ala kabili karki saki idan da ya bada a gare ki dangane da wani abin da yake mai muni shi matan da suka zarkar da ko ba ce wajira ba da ya dace a gaban mijinta don wani abu yana ba da wani abu a zuciya ballan da ban ɗaki ban ɗaki idan ta san cewa tana gujewa za ka shiga to idan ma bayan gida dai ba haya ko to tana da kurejina dan wallahi barin warin ya shigo ya ba yana tabbata wani abu a zuciyarsa ba ne mutum haka na da gurin da zai kai arata kaga lokacin da yake gudawa ba za a ji ba ba zai bi za ta gyara ba sosai kuwa ka gane ko ai da ma duk gyaran dole ai idan ma ana gyara kullun dole din ai wani sai ka ji sai ka ji ga zauna to sai kuwa sai ka ji ga zauna saboda kyan sa to kar ka saki idan sai rika garo abu mai muni wala ya tumma minki illa adiyar wariki kar ki bari da shankani komai a tare da ki in ba mafi dadin kanki ba kar ki so ma mafi dadin kanki ake so kun ji na hudu da na biyar na da na uku da na hudu ko na biyar da na shida wa amma wa amma khamisatu wa sadisatu fattafaqul yawqati manamidi ga wata gaba ke ka bibiyar lokacin baccin sa wada ani da lokacin da yake cin abinci wallahi wannan gaba ba ana rigewa lokacin baccin sa da lokacin cin abincin sa to karki sake ibata mar wayannan abubuwan dan wani za ga in tara sai ma ba zai ci abinci ba saboda yana wucin dashin sa kuma yana um controlling abubuwa saboda shiga musamman ya aure arba'in cewa wannan um less abincin dare aka ce yana yin abin da yake taimakawa wajen sabbaba rashin lafiya ta ne musamman ka aure arba'in to za ga wata ba za ta kawo abin sai koma karfe tara wai ba a gama ba. Eh.
taso da farko mijin da ba ta dama in kai girki na rana shi za a ta haddare.
Ba ne mutum. Ka zarce suke ce masa da wani suna. Haka.
Saboda wannan wallahi to da wani lokacin sai sun da zai gidan matan nan za a Za a tura in girman Allah ta. Yanzu wannan an kiyaye? Ai ka ga ba a kiyaye ba. Dan in aka yi haka ba a kiyaye ba ko an gane ba da ku to kaga wannan in ka gama in ka gama yayi ya ya zauna da ita ko to yana da wasu tunanin da kadewa a zuciyarsa Allah to sai kawai yanzu yana hakuri ne saboda wata larura saka to to wajibi ne a kula da wannan wada alihi da kuma lokacin cin abincinsa fa inna tawatural ju'i wa dai mutum kamanin da hijira yake yake domin wato bibiyar yunwa ga yunwa ga wahala ya shigo da ita yau ya yi gobe an yi kullum ana yi sai ce marhabatin yana hura wutan fitina a cikin gida kuma haka ne wani lokacin za ga kana faɗa saboda kawai yunwa sosai kuwa to sai ai ba almajiri ma cewa iya yunwa ba ta da hankali wataƙila ya je ya dawo alatinsa ya shiga ya je ya kasa fitar da kuɗi a yankin kuma ya dawo ga yunwa sannan ba abinci watan gizin nauni sannan ana shi bacci dan za ga wata sai lokacin da za ka yi bacci a lokacin da za ta ɗauko wani zance da zai hana ka bacci to hana tauyewa mutum bacci magzabatin yana sa mutum ya rika fushi wani zai gaya muke ce wallahi na kwakwaɗe ki wallahi Allah wannan abin ne bacci yake so ya kyale shi lokacin da yake ga yana cikin nishaɗi zai ai magana wa amma tabi'a wa samina na takwas da na bakwai da na takwas fali kiratu bi mali kirka kula ba da dukiya wani bawa Allah ya ce mun yaje kawai ya tadda wani wai irin irin wai wazu um ɗan shudin nan kawai wani ya ji kama har cikin gida har inda firistin su yake inda suke zira suke zira kayan sanyi kawai yana shiga yake yana shiga da babur din zai ga mutum yake kai bai kawo ka gantare mai jiki zai mutu kwace kwacen kaya kai ce wai gwangwani wai kayan gwangwani ke ja yace har cikin gida gwangwanin ya wuce zuru na ɗaya da na biyu har nan inda kuri da yake sai ya rubuta goba ya kwalla a uwar gidan jira ya aka yi wannan wallahi bata san ya shigo ba yace yanzu dan Allah inda firistin nan zai dauke kuma unguwa ce irin suke unguwannin nan da suke shiru firistin nan zai dauka ya fita da shi baki sani ba to kaga wannan in aka zo aka dauka haka za su yi bayanin sai ai wallahi ba ta dauka ba kaga rashin kula da dukiya ne an gane ko to shine malamin ce wajibi ne ta kula mata dukiyarsa wal ir'a'u ala hakamihi da rika kula kuma da danginsa wa iyali da iyalansa dan za ka yaro ya fito wai ya bata ko ya fito ba wando tun daga bakin titi sai a wajen makabartan nan za a nemo shi ko bata san ya fita ba ba wando ba da an gane ko to sai ce ina yake kuma ku kai yau wato wa milakul amri bil mali mallaka al'amari akan dukiya ko ko shine hutun takdir wato kyakkyawan takdiri wato abin da ake kira a takdir din shine wato tsora abin da ya kamata misali hutun da Allah ya hawo na Allah ai na san sai iza da ji a gaban ka saboda haka hudurul takrir kyakkyawan wato bambace da zan tace ba mai jami'i idan misali mutum biyar ne a gidan ta san gwangwani nawa za ta sa na gwargwado an gane ka rika aunawa cewa gwangwani nawa za su yi dan za ga wata sai ta yi abincin gaba ɗaya sai a zuwa ba ta san wai gwangwani nawa za su yi ba yau da gobe kullum a rika yi mata abinci wajibi ne ta kula da wannan wa bil iyali hutun tarbiyya ya zama ya zanto iyalin da kuma tana da kyakkyawan wato mu'amalan da su da kulawa da misali za ga wata akan zuwa makaranta kai yara makaranta da safe kullum sai kai mata bada kullum idan unguwa ce kace ta dawo kafin magarba kullum sai sai bayan iyala ta dawo in ka zo abinci ko ogo sai ka zuwa restaurant ko ka san ka samu gari ko indoyu ka dafa a baka kai in za ka iya musamman dai abin da ya shafi idan aka wuce ne aka ba ta abuwan jimin karfe goma don Allah ya dace goma saura za ta fara jiri to kaga a nan a hutun takdir din ma banda abinci a ta a lokacin da ya kamata a ce tana aunawa yanzu misali yaran ki biyu ai kamata ya a ce idan kina yin shiri za karfe biyar yanzu yara suka zama uku to zan to biyar taura kika koma ko karfe hudu kika fara ji duk da cewa ne gidan zai tsaya shi da razu akwai waɗansu ko mu da muka zauna a irin su zaru zaka akwai irin iyayen da muka zauna da muka yi waje da cewa za ka yara takwas an fito da a ba na ba taɓa bakara ba kai akwai wani mutum da muka yi masa jida wallahi ka san daga wani ƙauye yake kawo ƴaƴan amma wallahi ba ta bakara ƙauye saboda matan sun san suna da hutunan takdir sun san ya ake hatta idan an tashi sun gama lissafa cewa wane minti kaza yake ji wajen gyara shi wane minti kaza yake kowa an sani sannan yau da zan yi dankali da dutsen da kwai na san minti ne yake ji karfe bakwai saura kwata ne gidan ya gama kunna motarsa komai Allah ya ya zama rabi zai wuce ko bakwai daidai to wannan kamata ya yi wannan matsalar matan hausawa suna da matsaloli yawa a wannan gurin na'am dakta yana sawa ko shakka babu ko shakka babu sannan wani lokacin kuma da daɗin da ɗari da kake nesa misali idan kun saba kullum gaba ɗaya bacci kuke gaba ɗaya sai bakwai za ku tashi to ƙarfi na za a kai yara amma daga zuwanta lokacin da ta zo tana kaunar ta kawa sai ka nuna mata cewa kai fa ba ga yadda kake so a rika kai ɗanka makaranta a tashi tun da asuba ta ka gama shiri tsau ka shirya wata kila yau kuna yi yau da gobe kai da ita har a zo lokacin da za ta gane cewa ga fa abin da kake so kai a tsarin ta indai tana kaunar ta ka kamar yadda ka faɗa amma barin su ta kai ko shakka babu kullun ƴaƴanka kai dan mu a da shekarun baya da za ka mun kazo kama kara ka kuma zai ce ka kawo shi ne su nan ego rin guda shi a rin ya yi ka eh ko shi da ka kawo rin guda dubu ɗaya da wani abu gobe ka kuma haka za a yi dai to idan matarka wato kiyaye sai sosai akan wannan to ka kullun dubu ɗayan ka da wani abu tana tafiya eh da din ban ma sanya zuwa an gane ku to kaga wannan shi na goma na tara da na goma wannan su zamu tsaya akan su shine malamin ne wala da afina lahu amra kada ka rika saba masa al'amari duk abin da umarnin da ya wanda ka saba ma wala tushina lahu sirran kada ka rika fadar sirrin sa a waje mun yi wannan bayanin a baya ko yawwa fa innaki in khalafti amrahu to ina saba a umarnin miji augar fi sajira kin kai hari ne cikin zuciyarsa wallahi kin kai wani hari cikin zuciyarsa domin wannan abun zai tsaya ba wa in abkaiti sirrahu kina fadin sirrin sa kuwa kina gaya wa jama'a wanda bai so a ji ba to lam ta'amali gadirahu ba za ki taba wa amintuwa daga kima yau da ba shi ne wannan zai kara aure sai ran da za a kawo ta ko mota zai siya ko maka zaki wallahi ba za ki ji waje ana gobe zai tafi domin ya san ki ko tuko tsari ba ki iya ajiye sirrin magana a cikin ki ba kwata kwata sai a tafi haka to shi ne ma da yake a to sun ma iya ki wal farahi bayna yadayhi malai ce na tace mata na hore ki da yin farin ciki a gabansa in kana mahamuman in yana cikin damuwa akwai bawa Allah da aka taba gaya mana ran da ummata na jini randa aka ba shi kuɗi aka kore shi a gurin aiki ya dawo ita kuma fordar da ya sai wata kinkinni da ya shigo tana tsalle tana mana yake da ba haka ya saba shigowa ba yace ya isa mai gida kaza yace na ga ya miki ya isa ai kaza yace na ba ga ya miki ya isa da ta matsa sai zuba mata mari ka san wannan matsalar zai ta kai har sai ya saki to rashin bibiyar wannan wasiyar da ummu ya ce cewa ki bibiya lokacin da mai gida ya dawo kullun yana sallama wata ran gida ko sallama ne ba idan ke mutuniyar arziki ce kin san ya ake zama da miji shiru zai ki ji aka ke ma ke ma mutum ke kawai ki shiru ki nuna damuwarsa ta ke ce in bai magana ba karki kawai da abin da yake bukata yi karki magana kar ka so mu wannan ai da zarar ya dawo biyu baka ga abin da na naka ne da cewa annabi alaihi salatu wasalam ba da ya dawo cikin damuwar kawai abin da ta fara yawan batar waye ya taba ka waye ya taba sai ta lullube kawai abin da yake ba da yawa zammiluni zammiluni ta tambaye shi ta tambaye shi wani abu kuma firgice ya dawo ba abin da take in ma ta yanzu ce sai ta kare kiɗa ba ba amma sai ta lullube shi sai da ya nutsu da kansa ya buɗe bargo ya kalle ta ga fuskar da ta take ta zaki zai tafi wai ne ya faru sai ce kin ji kin ji sai ta ce kalla na rantsi da Allah Allah wajen kunya ta kawa domin kana da naka lantar sai lura ne ba wata haka sai ta lissa ba mal sai ya samu karfin gwiwa to wannan dabi'a ita ake so mata su dauka idan suka koya za su zauna da mazajen su lafiya to shi za ya ce walka abatu ko walka abata bai ne dai kada ta rika murtikewa lokacin da ya dawo da murna ya kama abun farin ciki da murna sai ita kuma kawai ta nuna damuwarta ko amma da wani abu ko ma me kawai ta rika shan kuri shine ka'aba in ka da masrura in yana farin ciki to ake komai za ta danne ta ta bibi nata domin zaman ta lafiya shine zaman ta lafiya to sai ma da ya ziki da rabbana hablana min azwajina ta tike mata kai a wasiyar ta ko da yake wannan magana ce cewa rabbana hablana min azwajina da ka ga ya matasa ko ba kai aure ba ka rika wannan addu'a ya ubangiji ka bamu daga matayen mu wazuri wazuri ya dina da ƴaƴa qurrata ayunin Allah ka bamu wanda za su sa mana farin cikin idanu qurrata ayunin shine wato wannan hawayen da zai rika zubowa daga cikin ido ya zanto mai sanyi ne domin na ja ba ku wannan misali hawaye iri biyu ne akwai wanda kafin ya wuce sai dan firista ka tayi boiling tension fiye da wani wanda ya rufe digiri celsius domin idan zuciyarka tana damuwa kana kuka za ka taba hawaye za a ji shi da zafin gaske idan ku tana cikin farin ciki za ka yi kuka amma a tare sai a ji da sanyi kalau domin zuciyarka ba ta damu ba na daɗi ne kukan daɗi kenan to shi ne ka riƙa roƙon Allah ya baka ƴaƴan da za su saka kukan daɗi shine ɗa ya zo ya saka farin ciki ko na zaman lafiya ko na ayyuka da alkhairi haka kawai kawai ɗan ya shigo gida ya ce abba na sai ma gida da bayan da ba ma kake da gidan haya ya shigo gida ya ce abba na sai ma mota na biya ma maka wannan ba za a yi kuka ba to ka tare kukan ka ji to za ka ji ji sanyi kalau to shi ne koran da ayyurin da ya wato ya suke waje an na lil muttaqi na imam Allah ka sanya mu zanto duk abin da yake na nagarta na duk abin nagarta mu zanto mu ne gaba gaba shi ne abin da ake yi duk abin na nagarta ya zanto mu ne a gaba Allah maka kudin sarki ya amsa mana da karshe dama abin da aka yi shine za a rage mun jira ko shakka babu mun ki sanarwa ne saboda wasu dalilai a kusan lau ga babban malamin mu a doktor Sheikh Usadu Mustafa Isa hafizahullahu ta'ala wato muna tare da shi a nan za mu yi wata walima ta minti biyar zuwa goma kwarya kwarya saboda dalilai biyu dalili na farko shine Allah madaukakin sarki ya azurta shi da samun karuwa ta kauri da ya lara wani lokaci da ya wuce kun ga muna kan gaba duk karatun da muke kamar a gaba ake sai kenan dalili na biyu kuma Allah madaukakin sarki ya azurta shi da kasancewa ya zama doctor dakta FBSD dakta ko ko shaka babu wannan al'amari ne da ya kamata a yi wa Allah madaukakin sarki godiya kuma sannan gaskiya ba wai dan yana nan ba ni yana ɗaya daga cikin mutanen da wato jinjin ke kare da shekaru suke karfafa da al'amura da yawa sosai kuma dan dai kawai yana gudu ne amma mutum ne da ya gogormaya a rayuwa in ka zauna da shi zai gaya ma irin ko wani abu ka zo da shi na damuwa zai in ya gaya ma biography din sa sai wato sai ka shafa wa kanka ruwa to shi da wato wanda suke bibiya da sai ta za ku ga lokacin da ya zama dakta din nan ai za ku ga dai wani rubutu na kuma sako abin na da na cewa duk wanda ya hakuri a rayuwa to zai ga abubuwa kala kala ko shakka babu ustazu mutaba ni da yake Allah ya sani baya koyi mun komai na san irin gwagwarmayar da aka yi da hakuri da ya a rayuwa kuma sannan an ci ribar rayuwa to saboda haka kamar yadda nake gaya muku yanzu mun gayyace shi ne wato na riga na san shi da tawazu da gudu a cikin al'amura cewa ya gauri ya zo domin wani al'amari ne da zamu nuna wa Allah madaukakin sarki godiyar mu sannan kuma kasancewar sa nan zai kara wa matasan mu karfin gwiwa abubuwa da yawa domin muna da waɗanda suka tazo suke suka sa kan ba kwatankwacin wani irin nasa ba to saboda haka su gane cewa lallai wato bibiyar abubuwa a sannu sannu da hakuri to in Allah ya za ka kai wa za ka kai mataki mai yawa muna roƙo Allah madaukakin sarki auren da yi Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka ya ba su albarka a cikin rayuwa ya ba su zuriya ba. sannan kuma wannan karatu da yi na kasancewar sa PhD doctor muna fata Allah madaukakin sarki ya sa dan ba aka sa wata ran sai dai mu zo mu ƙara yin walima akan ya zama professor ko ma ya kai mataki na wato emirati wannan shine in Allah ya yanzu za ku ga za a fito da kayayyaki na walima to dangane da wayannan abubuwan guda biyu na godiya ga Allah madaukakin sarki da ƙarshe kuma zan so yayi hakuri zan baki dan tofa na wato jawabin godiya ko shakka ba dan da mun yi sanarwa cika gurin za a yi masu sai amma kaga a yadda al'umma take hakan za mu so a yi jawabin godiya da kalma ɗaya biyu wadda za ta karfafe mu mu musamman mu da ba mu san kowannen hanyar da kuka ɗauka ba na kasancewar dakta yana so wannan abubuwan struggling amma wallahi ba za ka gane ba to muna fata Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da ire-iren su da yawa Allah maɗaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarsa gaba ɗaya malam fadlan mashkura
Thank you.
ba abin da zai cewa Allah ya yi ƙarfiya saboda taron ka fara da romaya da ya yi komai kuma mafiya yawan akwai kalle da kuma yake na kuma wanda suke da yi ne ka da abubuwa wanda suke da yawa wanda ka da ba fara karatu da malam da koyar da kuma yake na hajji a gefe saboda wata abubuwa gona da Allah sarki aka ce masa ba kai aron ma ne kai ba abin da shi sai mu koma ne a layi masa na farko ne da shi da shi a ta faruwa abin da ba san a Allah ya sa su kai da wani amma ba wai abin da ina so ba saboda a da yake cewa wani ga wani yi ne zuciya ke ga amma wannan amma wani ya shi ba a zan na na wadani saboda na bada shiga gaskiya ne ga matasa akwai wani da kuka san cewa ban yi muku wani su a wani kuma kallo karatu addini kawai akwai kuma wanda suka yi kallon karatu addini kawai ban yi uku ba kamar yadda abubuwa da za su addini da da kushi da uku to Allah shi haka sai abin da zai tafi ne karatun addini ne wannan wannan da kuma sana'a ce ta wata sai wata da Allah abin da mutum zai yi ya yi tsoron Allah daga gwamnati da yin sayar da Allah shi ne koyon mu Allah ya samu daga cikin masu tsoron sa da gaskiya da gwamnati da
Ustaz Allah ya saka da alkhairi. Wato gaskiya kamar yadda na gaya muku akwai abubuwa da yawa a cikin abubuwan da wanda shi ba zai faɗa ba ko shakka babu. Kuma wasu shi kansa ba zai zo in faɗe su gani ba. To sai saboda haƙurin da aka yi da juriyar a rayuwar ita ta bada wannan damar. To sai da sosai kamar yadda na gaya muku wannan kalmar da ya faɗa misali kaga gori aka yi amma Allah madaukakin sarki ya sa to kamar yadda na taba faɗa ina yawan ma faɗa cewa wanda aka zo aka yi wa gori aka ce masa kalle shi ai ba dakta bane kai mutum zai iya ajiye komai yanzu ya koma ya daktora sosai kuwa zai iya ajiye komai ya koma ya daktora idan ka zo kai wa mutum gori kake aiki ba lauya bane zai iya akwai wanda na sani wani alaran ma shi ma alaran ma ne wallahi dai da aka yi wa gori je koma kawai dai yanka yawo sai ga in kuna ji ji ka kalmar nan da take ji wallahi lalli zai da ya kai inda yake so ya kai to saboda haka wannan abubuwa ne da ya kamata matasan mu su koya da rike da kyau kwarai da gaske a tsarin rayuwar su cewa duk abin da ka shigo babu wani abu da yake impossible ko me ji mu daure a rayuwar mu mu dage mu yi koyi da wato abubuwan da irin sambaɗin da suka saka an ba wa addini gudunmawa yadda ya kamata kuma ana cikin bayi har yanzu to muna so mu ga matasan mu kamar yadda wato ustadi yayi wannan kundin balan lokaci guda aka gayyato jama'a kawai kawai mutane a gayyace su walima to mu ga matasa matasan mu da yawa an samu wannan dama ka kamar yadda ya faɗa da yawa wasu gani suke kawai alaramma ne kawai ta wannan bangaren kawai wasu kallon da suke makiya wanda gaba ɗaya karatunsa ba legal ba bai legal ba babu ko ni wani bawan Allah ce da masa tabin zani zan da na tafi sabi aka ce na na tafi sai ce sai aka ce ofin ya ce ba islamic study ce karanta ba sai su wanda suke tare tare muke sallah da su ya ce ai mechanical engineering wallahi da na dawo wata sabuwar gaisuwa a ƙarshe ka ji ba sai gaisuwa ta canja saboda ni mai kanika da injiniya ne to saboda haka al'umman mu wata irin al'umma ne sosai kuma mu har yanzu addinin nan duk inda muka je annabi alaihi salatu wasallam hadisin sai na Umar ai ya bada inna la yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwa wa yadau bihi athar wannan addini zai kai ka inda ba wani abu da yake kai ka kai dai kawai abin da ake so ka yi ka yi don Allah duk abin da za ka yi kokari ka yi don Allah wani ya kalle ka ce ba don Allah sauran ana kallon mu ko ni da shi an sha cewa ba don Allah muke ba shekara da shekaru a ce ba dan ai aikin da ba dan Allah ake ba ko kai da kake dan Allah ba kai za ka faɗa ba Allah shi zai gani kuma ya ko kulli amalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah da manzansa za su gani mu'minai ma za su gani dan shi na ko kwanaki na ga yaji da manzansa sai alhamdulillah ni fa yanzu a rayuwa ta a so a ce wallahi shi ba wanda zai zo daga hankali babu na ba su wannan misalin na ce kago mai wannan gurin da ya zo yake malam Yusuf ya ba na ce a yau in ya dace daga hankali zan ce ba na so kuma in ci gaba da harka ta me a ciki ba wani abu abin da kake so ka kai ka kai sai ka gode wa Allah saboda haka alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillah hamdan katira ko shakka babu wayannan abubuwan ko da yake kamata kuma ina yawan hatta wanda muke harka koyarwa da su abubuwan da muke yawan faɗa cewa ku yi kokari ku cika akawun ɗinku ba ku san me Allah zai karɓa ba abubuwan da kuke eh ko da yau zuciyar ka zan zo Allah madaukakin sarki da yawa za ku ga mu da yawa matasan da muke koyarwa da su wani zai janyo mota ya tau wani ya zo da babur in ba haka baka ganshi ya sa riga mai kyau nace kuma da abin da ka sa a gaba kaga Allah yana shiga to baka san me Allah ya karɓa ba saboda haka duk mu fahimci wannan dan Allah duk abin da zamu yi a ta yaka zuciya haka tafiya da sauri yace yace ma alaki sai an ashaddu min niyyati yace ba abin da ya wahalar da ni wajen yi irin niyya to muna fata Allah wa wajen sarki wannan karatu na doktora da malam Mustafa yayi da kuma wato tsarin aure da Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka duk wata fitina da abin ki Allah ya kawar masa da shi kuma matasan mu da waɗanda suka sa dan ba da wanda suke shiri Allah ya shiga muku lamarin ku Allah madaukakin sarki duk abin da kuka sa a gaba Allah ya shiga Allah madaukakin sarki ya yi wa kowa jagoranci na na kwarai muna roƙon ubangiji da sunayen da kyawawa da tufofin sa madaukaka Allah ya biya kowa bukatun sa na alheri Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya muna roƙon ubangiji da sunayen sa kyawawa da tufofin sa madaukaka wannan walima da muka الإسلام يرجو ألا يدع البركة على السكنة اللهم أعلمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع أرضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله يبدو لها زونا هو أوجن زعتم باقي ruwa أيوة الله godiya sai kuma mai kira sallah sallah
الله